لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى أيها المسلمون فلاح الجوارح بفلاح القلب وأعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح يصاب على الموالاة والمعاداة في الله ويعاقب على الفخر والحسد على الفخر والحسد والرياء وإصلاح القلب أفضل النوافل أفضل من نوافل العبادات ولا ينال المسلم الكمال إلا بزوال ما بقلبه من الحسد والأبغان وسلامة الصدر من صفات الأنبياء قال الله ممتدحا خليله عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة في صباه وأخرج منه العلقة وشق مرة أخرى قبل الإسراء وغسل قلبه في طف من ذهب بماء زمزم رواه ابن حبان ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم معلما أمته اللهم اهدني واصلل سخيمة قلبي رواه أبو داود وأثنى الله على الأنصار بسلامة صدورهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي ما أوتي إخوانهم المهاجرون من فضل ومن فضل وأخبر عن الصالحين من بعدهم بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وهو من أسباب دخول الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار فسألوه عن عمله فقال لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غش لا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه رواه أحمد وكان السلف يسعون لسلامة صدورهم فنعتوا بذلك قال ابن كثير رحمه الله واصفا قرينه ابن القيم كان حسن القراءة والخلق وكثير التودد لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد ولا ينفع يوم القيامة إلا سلامة الصدر مع الإيمان قال جل شأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله سبحانه فضل عباده بعضا على بعض في العطاء عدلا منه وفضلا ليظهر صبرهم وشكرهم قال جل شأنه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والحسد خلق ذميم ومنعة دميم يقصد به الحاسد ذوي الفضل, ذوي الفضل والنعم اتصف به إبليس فرفض, فرفض أن يسد لآدم حسدا له قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان أول, فكان أول ذنب عصي الله به في السماء وهو من صفات اليهود والنصارى قال عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهو من أقوال مرضى القلوب قال جل وعلا فسيقولون بل تحسدوننا وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله قال جل شأنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ويتمنى به غير المسلم إخراج أهل الإسلام عن دينهم قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقد يمنع من, من الدخول في الإسلام قال المسور بن مخرمة لأبي جهل هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين فما جربنا عليه كذبا قط قال فما لكم لا تتبعونه قال تنازعنا نهن وبنو هاشم وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا وقد يقتل صاحبه الآخرين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك وهو فتنة لقلوب الناس قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا قال ابن رجب رحمه الله الحسد مركوز في طباع, في طباع البشر والسعيد من سعى إلى دفعه وهو مناف لكمال الإيمان قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب أبد الإيمان والحسد رواه النسائي وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الداء فقال لهم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا رواه مسلم الحسد منبع الشرور ويوجب الظلم ويورث القطيع قال ابن عقيل رحمه الله اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالني الحسد والحاسد ضعيف النفس كل نعمة على غيره يراها عظيمة مبغض لنعم الله على عباده يتعلم من فضيلة تزهر أو منقبة تشكر إذا رأى فضل الله على خلقه اغتم وإذا عاين زوالها سر فلا راحة لحاسد يفرح لحزن حزن الناس ويحزن لفرحهم لا يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه على الناس أهلا ولسانه يخرج سواد قلبه قال سبحانه أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم قال معاوية رضي الله عنه إياك والحسد فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في قبل أن يتبين في عدوه يربي صاحبه ويقوده إلى الذل والمهانة كما حدث لإخوة يوسف حينما طلبوا من أخيهم الصدقة عليهم قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وليس في خصال الشر أسوأ من الحسد ينتقم صاحبه من نفسه بنفسه قبل أن يصل إلى المحسود ومن رأى حال الحاسد في همه وغمه وكمله أشفق عليه والحاسد اشتغل بما لا يعنيه فأضاع ما يعنيه الحاسد رفعة الحسد رفعة للمحسود إذ النفوس لا تحس إذ النفوس لا تحسد إلا العظيم وكم من نعمة خافية أظهرها حسود وكم من عبد أثنى أثني عليه بعد أن حسد حسد هابيل ابن آدم فبقي ذكره يثنى عليه في كتاب الله وبحسب فضل الإنسان وظهور نعم الله عليه يكثر حسد الناس عليه وبعد أيها المسلمون فالحسد معصية يجب على المسلم أن يتوب منها وأن يرضى بالقضاء ويستسلم لمقدور ولا يعارض الله في أمره ويفرح بكرم الله على عباده ويدفع عن قلبه تلك المعصية طاعة لله وخوفا من عقابه وأن ينظر لمن دونه ويتذكر نعم الله عليه ويقنع بعطاء الله له وكل حاسد محسود وأن يتعوذ بالله من الحسد ويبادر إلى الدعاء للمحسود ويتمنى زيادة الخير لأخيه المسلم فمن أعطى غيرك نعمة فهو قادر سبحانه أن يعطيك مثلها وأحسن منها والغبطة حقا إنما هي في أطاء درجات الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا يوا masu girma huduwar mu ta wannan rana abin da take magana a kai cutar hassada da kuma muhimmancin tsarkake zuciya daga jin zafi ko jin haushi ko ganin kyashin wani cikin wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mishi bayan godiya ga Allah da kuma shaidawa ba abin bauta da ya tantanta abauta mai sai Allah shi kadai yake bayar da abokin tarayya da kuma shaidawa annabi Muhammad bawan shi ne manzon shi ne tsira da aminta Allah su ƙara tabbata gare shi da iyalan gidan shi da sahabban shi baki daya ji tsoron Allah ya ko bayin Allah hakikanin jin tsoron shi abu ya da bayyane ko ina kuke ku sani Allah subhanahu wataala yana kiwon ku yana bibiyar ku cikin abubuwan da kuke aikatawa ya ku musulmi gyaruwar gabobi tana da alaka da gyaruwar zukata ayyukan zukata kuma ta fuskan lada da kuma zunubi daidai suke da ayyukan gabobi yadda mutum ke aikata ibada ya samu lada ko ya aikata zunubi ya samu zunubi da gabobin shi haka yake aikin lada da tsarkake zuciya yake kuma aikin zunubi da gurɓata zuciyar ana bawa bawa lada dalilin soyayya don Allah ko kuma ƙiyayya don Allah kamar da kuma ake masa azaba saboda takama da alfahari da yake ji a zuciyarsa da kuma hassada da kuma yin aikin da ake yi don Allah da niyyar wani ya gani wanda ba Allah ba wanda duka waɗannan ayyuka ne da zuciya ke yi gyara zuciya yana daga yana daga cikin ayyuka mafiya daraja wanda ya fi nafilolin ibadu ma domin da nafilolin ibadun da wajiban ibadu dukkansu ba za su samu karɓuwa ba sai idan an samu tsarkin zuciya da kyawun zuciyar musulmi ba zai taɓa samun kamala a imaninsa ba sai ya gusar da abin da ke cikin zuciyarsa na hassara da kuma jin haushi da kuma ƙyashi na waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi rayuwa tare da su kwaɓutar zuciya da ƙirjin mutum daga damuwa ko jin haushi ko ganin ƙyashin wani sifa ce daga cikin sifofin annabawan Allah Allah subhanahu wata'ala yake faɗa yana yaban badaɗinsa annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa yanda ya zo wa ubangijinsa da zuciyarsa wata take kubutacciya daga jin haushi ko hasara ko ganin kyashin wani annabi mu annabi sallallahu alaihi wa sallama an tsaga zuciyarsa an fiddo zuciyarsa karo biyu karan farko lokacin da yake karamin yaro an tsaga zuciyarsa aka fitar da gudan jini daga cikinta a karo na biyu kuma lokacin da za a yi isra'i da shi an sake tsaga zuciyarsa aka fiddo ta aka wanke ta da wani ruwa na zamzam da mala'ika jibril ya zo da shi cikin wata tasa ta zinari wanda da wannan duk wani abu na raban shedan da ke cikin zuciyar Allah subhanahu wata'ala ya fidda shi ya zama zuciyar manzon Allah babu raban shedan ko wani datti ko kazanta irin wanda shedan ke zuwa ya sanya cikin zuciyar dan adam ibnu hibban ya rawaito wannan hadisin yana daga addu'ar da annabi alaihi salatu wassalamu yake yi kuma yana koyar da al'umma sa su dinga yin ta yana cewa ya Allah ka shiryar da ni kuma ka cire mani kiyayya da jin haushi da ganin kyashi da ke cikin zuciyata imamu abu da ya rutu wannan hadisin ubangiji ta'ala ya yabi mutanen madina saboda tsarkin zukatansu da kuma yadda zukatansu suke kubuta daga jin haushi ko ganin kyashin wani Allah yake ba da labarin su ya ce su kuma waɗannan waɗanda suka tattalin gidaddadi masaukai da mutanen maka suka yi hijira suka zo suka sauka a ciki da imani tun kafin mutanen maka su hijira wanda su ne mutanen madina su ne mazauna gidaddajinsu ne da suka yi imani tun kafin mutanen maka su hijira su zo madina suna son duk wanda ya yi hijira ya zo wurinsu a zukatansu ba sa jin suna da wata buƙatuwa cikin abin da Allah ya ba mu waɗancan 'yan uwan nasu mutanen makka su ji su ma suna gurin ina ma da ma su Allah ya bawa abin da ya bamu waɗancan mutanen da makka sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin halin nagartaccun bayi mutanen kirki da za su zo bayan mutanen makka da mutanen badila sun wuce da ɗabi'a su Allah ya kisa waɗanda suka zo bayan su kuma suna cewa ya ubangijin mu ka gafarta mu ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani Allah kakka sanya kiyayya cikin zukatanmu ta waɗanda suka yi imani ya ubangiji mu lallai kai mai tausayi ne mai jin kai ne rashin tsarkake zuciya da kuma raba ta da jin zafi ko hassada ko ganin kyashi sababi ne daga cikin sabubban da ke sawa Allah ya shigar da bawa aljanna kai tsaye annabi alaihi salatu wassalam wata rana ya ce wa sahabbai suna zaune yanzu din nan daga wannan lungun wani mutumi cikin yan aljanna zai tsaye hito wurin ku ya zo wurin ku yanzu suna nan zaune sai ga wani mutumi cikin mutanen madina ya fito daga wannan lungun suka bi suka tambaye shi wani irin aiki kake aikatawa da har yanzu manzon Allah ya faɗi ga dan aljanna zai fito ta nan kuma yanzu kai ne ka fito yace to wallahi ba ni jin cewa akwai wani gagari ne aiki da nake aikatawa da yasa na samu wannan matsayin da ya wuce cewa ni ban taɓa kwanciya bacci ko in ji ina rayuwa a zuciyata ina jin haushi ko ina jin kyashin wani cikin musulmi game da abin da Allah ya dura shi kai na matakin rayuwa ba ya ce kuma ban taɓa yi ma wani hassada akan alkhairin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ba dalilin wannan manzo Allah ya ma wannan mutumin albishir da cewa dan aljanna da Imam Muhammad ya rutu wannan hadisin magabata su ma sun kasance suna kokari wajen kubutar da zuciyarsu daga jin haushi ko ganin kyashi ta yadda ta kai har ana sifanta su da tsarkin zuciya a matsayin sifar da ake gane su da ita ibnu kasir rahimahullah yake bada labarin abokin karatunsa shine ibnu qayyim rahimahullah yake cewa ya kasance mutum ne wanda yake kyautata karatu kyakkyawan karatu da kuma kyawawan ɗabi'u kuma mutum ne mai yawan gwada ƙauna ga mutane yace baya taɓa yi ma wani hasada akan ni'imar da Allah ya mishi baya cutar da wani baka ganin yana neman dalilin da zai aibata wani kuma bai taba kin wani saboda wani dalili na rayuwar duniya ba ranar alkiyama babu abin da zai amfani mutum sai imani da kuma tsarkin zuciya duk wanda ya zo gaban Allah ranar alkiyama babu imani babu tsarkin zuciya to duk abin da yi da shi ba zai amfane shi ba Allah wanda al'amarin sai daukaka cewa ya wannan wurin na kiyama wuri ne wanda dukiya da yaya duka ba su amfanar mutum sai wanda ya ji wa Allah da zuciya take kubutacciyar zuciya ubangiji ta'ala tsarinsa da ya tsara rayuwa ta gudana a kai ya fifita wasu akan wasu ta hanyar ba wani abin da bai ba wani ba ya ɗauki kuma wani abin ya ba wani wanda bai ba wancan ba wannan adalci ne na Allah subhanahu wata'ala da kuma falalarsa Allah yakan yi haka don ya bayyanar da haƙurin wanda ba a ba ba da kuma godiyar wanda aka ba mawa wanda aka ba ya gode Allah ya bayyana wa bayi cewa wannan bawa ne mai godiya ga Allah wanda kuma ba a ba mawa ba Allah ya bayyanar da haƙuri ne da kawaici ne kan abin da Allah bai bashi ba ta yadda baya shiga cikin damuwa Allah maɗauki sarki cewa yi Allah shi ya fifita sashen ku akan sashe a wajen rabon arziki kowa da abin da Allah ya bashi kuma kowa Allah yana bashi daidai abin da hikima ta subhanahu wata'ala ta tsara ya daidai da shi shi kau jin haushi ko ganin ƙyashi ko hassada ta wanda Allah ya yi wa ni'ima ɗabi'a ce abin zargi kuma wata sifa ce koma baya abin ƙyamata da bawa zai sifanta da ita wanda mai wannan ciwon zai zama yana yana nufin ma'abuta falala da ni'imar Allah subhanahu wata'ala da din zahi akan ni'imar da Allah ya masu ita wannan ɗabi'ar iblis ne ya fara sifantuwa da ita sadda Allah ya ce a yi sujada ga annabi adam sai ya ki wa annabi adam sujada har ma faɗi yayi ya ce ai ni ne mafi alkhairi daga gare shi ni na fi shi domin ni Allah daga wuta ka halice ni shi kawai daga ƙasa ka halice shi kaga yanzu yana kallon dan me Allah zai fifita annabi adam a kai ne bayan ko a sinadarin halittar su ma ba iri ɗaya ba shi a nashi ma'aunin nashi ya fi na annabi adam da aka bai dace yi masa sujada ba kaga yanzu ni'imar Allah ga annabi adam ta yi masa sujada ita ce iblis yake ganin kyashi shi yasa malamai suke cewa wannan shine farkon zunubin da aka fara sabawa Allah da shi a sama kafin Allah ya saukar da halittu mutane a bisa doron ƙasa ita hasadar nan tana daga cikin sifofi na yahudawa da nasara Allah cewa ya kawai da suna yi wa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalashi sannan yana daga cikin maganganu na masu ciwon zukata in suka tashi magana kullum za ka ga suna faɗin gwan magana da ta yake gwada ganin ƙyashi da jin haushi akan ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ga bayi ita wannan hasadar idan mutum ya zama ya sifanto da ita sai katutu a zuciyar shi to wata na iya kai mutum ga kafircewa Allah baki ɗaya domin Allah cewa duk mala'iku sun yi sujjada sai iblis ya ƙi sujjada ya girman kai ƙarshe ya zama cikin kafirai kaga hasadar ita ce abin da ya kai shi ga kafirci sannan zaka ga wanda ba musulmi ba saboda hasadar da yake wa musulmi yana gurin inda da yadda zai yi ya fidda musulmi daga musuluncin ma ya raba shi da addininsa Allah subhanahu wataala yake cewa da yawa daga cikin waɗanda aka ba wa littafi sun yi gurin sun so inda zai yi su juyar da ku daga addinin ku bayan kun yi imani ku zama kafirai saboda hassadar da suke da ita daga kankin kawunan su akan ku yasa suke da wannan su raba ku da addini hassada na iya hana mutum shiga musuluncin ma bayan ya ga shiriya ya tabbatar da musulunci addinin shiriya ne amma hassada ta hana shi shiga almisu rubnu mahrama Allah ya kara masa yadda yake cewa Abu Jahl wai kuna tuhumar Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama da ƙarya kafin ya fara zuwa ya sai Allah ya aiko shi nan kun taba tuhumar shi da ƙarya da ya sa yanzu ba za ku karɓi abin da ya zo da shi ba abu jahal ya ce wallahi muhammadu a cikinmu matashi ne wanda saboda gaskiya shi da amana ta ma ake kiransa da al'amin ana kiransa da sunan amintacce tun da muke da shi ba mu taɓa gamuwa ba mu taɓa jarabta wani al'amari na ƙarya daga wurin shi ba tsawon rayuwa sai sai ce to me yasa ba za ku bi shi ba tun da hakun tabbatar da ba ƙarya yake faɗi ba sai ya ce da mu da banu hashim mun zo muna jayayyar daraja da girma muna jayayya da su muna gogayya mun fi su matsayi suna cewa sun fi mu yace da haka suna ciyar da mutane almanda suka zo maka hajji ko umra mu ma muna ciyarwa suna shayarwa mu ma muna shayarwa tare da su suna bawa mutane mafaka mu ma muna bada mafakar sai ya zama da mu da su kunnin doki muke yi kowa na tafiya yana kokarin ya tsere mu ɗaya fi wani daraja yace sai da ya zama mun durƙusa bisa goyo mu baki ɗaya muna layi guda ɗaya kamar da wakai biyu da ke tsira kowane yana kokarin ya tsire wa ɗan uwansa ya ce kawai sai suka zo suka ce mu ga annabi nan Allah ya aiko cikin mu ai babu annabi cikin ku ya ce don haka wallahi ba za mu imani da shi ba za mu gaskata shi ba har abada saboda idan sun yarda da shi kenan sun yarda banu hashim sun fi su daraja kenan kaga hassada ita ta hana su abu jahal su imani ba dan suna zargin banza Allah ba gaskiya yake faɗi ba Allah subhanahu wataala ya ga mana hassada tana iya kai mai hasada ya kashe wanda yake yi wa hasada saboda ganin kyashi da jin haushin ni'imar da Allah ya yi ma wani Allah yake ba mu labarin ɗayan annabi adam guda biyu yake kuma gaya wa manzo Allah ta ka karanta masu labarin ƴaƴan annabi adam guda biyu da gaskiya yayin da suka gabatar da ibada sai Allah ya karɓi ibada ɗaya cikin su sai bai karɓi ta guda ba wanda ba a karɓi tashi ba buɗan bakinsa sai sai wanda aka karɓi tashi wallahi zan kashe ka ƙarshe kuma ya zo ya kashe shi ita fitinan nan da kake gani jarabawa hasadar nan takan zama fitina ga zukatan mutane Allah yana iya fifita wani dan ya jaraba mutane ya ga shin za ku yadda da rabon Allah da ya ba kowa ko ku za ku ba kana faɗa da Allah kana cin Allah gyara akan rabon da ya raba Allah yana cin hakika mun da rabu sashen su da sashe dan su dinga cewa yanzu wai duk duniya Allah sai ya rasa wanda zai fifita ya babaiwa cikin mu sai waɗannan mun mutanen su ne Allah zai fifita a cikin mu mu ya mu haka ibnu rajab rahimahullah yake cewa ita hassada ta ɗan adam bai so a fi shi ko a ɗara shi wata ɗabi'a ce da tana nan cikin zuciya kowa da ɗabi'ar ɗan adam don duk duniya ba mai so a fi shi kowa yana da wannan ɗabi'ar cikin zuciya ta bai so a fi shi yace sai dai mai arzikin duniya da lahira yana kokari ya kawar da ita ba zai bayyanar da kyashin shi ga ni'imar Allah subhanahu wata'ala ga wani ba amma a ɗabi'ar ɗan adam babu wanda zai so a ce wani ya fi shi kowa in so samu ne zai so a ce shi ke gaba ita hassada kana kallon dammi Allah ya yi ma wani ni'ima kaza ko kai ka dace a yi ma ita ko kuma dai kamata ya aba ku duka ka aba kowa baki daya tana kore cikin imani domin ta gwada mutum bai yadda Allah yake badawa ba kenan annabi alaihi salatu wassalam cewa yayi abubuwa guda biyu ba su haduwa cikin zuciyar bawa lokaci guda a ce ga imani ga hasada ba su haduwa cikin zuciya lokaci guda in dai ka tada hasada to zaka tada babu imani in ka akwai imani to ba za ka samu hasada cikin zuciya ba imamun da sai rutu wannan hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya gargaɗe mu daga wannan mummunar ɗabi'a ta hassada da kuma ƙoƙarin jan hankalinmu kada mu zama masu yi wa junanmu hassada manzo Allah ce kada ku dinga yi wa junanku hassada kada ku zama masu yi wa junanku til mu'amala irin ta cinikayya ta kore kar ku zama masu kiyayya masu juya wa junanku baya hassada tushe ne da ruwan sharri da ka sani kuma yana wajabta wa mutum shiga cikin duhun rayuwar duniya da lahira yana gadar mutum da hirgici da tashin hankali ibnu aqil yake cewa na zauna na lura da ɗabi'u da halaye na mutane ya ce sai naga duk ɗabi'a duk munin ɗabi'un mutane babu ɗabi'a mafi muni mafi girman bala'i kamar hasada in aka jarabci mutum da ita duk wata ɗabi'a bayanta bala'in ta bai kai bala'in ɗabi'ar hasada ba saboda kashe mai ita take yi cikin ƙanƙanin lokaci shi duk wanda ta katar da yana hasada za ka iske mai raunin zuciya ne sannan duk ni'imar da ke kan wani komai ƙanƙanta ta shi ganin da yake yi babba dan dama cikin illar hasada za ta sa mutum ya dinga kallon kankanin wani ni'ima a matsayin babban ni'ima abinda bai isa ba ya dinga kallon shi ya isa sannan kullum fada yake yi da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya wa bayinsa yana jin radadi da zahi in ya ga alamar ni'imar Allah ta bayyana ga wani bawa cikin bayi ko wata daraja ta Allah subhanahu wata'ala da bawa ya kama zai ma Allah godiya akai ta bayyana in ya ga bawan Allah cikin falala Allah sai ya shiga cikin bakin ciki da damuwa in ya ga ta gushe kuma to sai kaga murna yake yana farin ciki wala ya rasa ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mashi sai ya sanya mai hasada baya da hutu cikin rayuwar shi kwata kwata sadda duk mutane ke bakin ciki zaka ga shi murna yake yi sadda ko mutane ke murna zaka same shi kuma cikin bakin ciki yake yi hukuncin Allah ga bayi baya ganin sa matsayin adalci kallon zalunci yake mashi dan shi yasa bai yarda da abin da Allah ya hukunta sannan baya ganin wani ya cancanci ni'imar Allah da yake badawa ga bayi kullum Allah ya ba wani ni'ima gani yake ba wannan da Allah ya ba ya dace da ita ba wani ne daban ya dace da wannan ni'imar kullum harshensa yana bayyanar da mugun abin da ke cikin zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ke cewa yanzu za su dinga yi muta za waɗanda cuta ta kiyayya da hasada da jin zahi ke cikin zukatansu suna tsammanin Allah ba zai bayyanar da hasada da kiyayya da ke cikin zukatansu game da bayan Allah masu imani ba Muawiya Allah ya kara masa da yake cewa ka shaidinka da hasada ya ce domin duk sadda kake hasada to sai an fara ganin tasirin hasadar jikinka kafin ita hasada ta bayyana ga wanda kake yi mawa wanda baka so duk sadda ka fara yi mutum hasada kai ne za a fara ganin alamar hasadar jikinka kafin shi wanda kake yi mawa a ga alamar ta gabanta za ka ga ita hasada rainan mai ita take tana saka shi cikin bala'i mataki mataki har ta kai shi karshe ga kaskanci da wulakanci kuma kamar yadda ya faru ga ƴan uwa annabi yusuf alaihi salam lokacin da suka yi masa hasada akan ɗaukakar da allah ya yi mishi sai gashi an wayi gari cikin kaskanci sun dawo suna tai masa ya kai wannan mutum babba mai daraja tsanani da ya ci ya shafe mu da mu da iyalanmu mun zo maka da taja ta cinikayya da zamu je kawai take tauyayya ba cikakkiya ba saboda halin da muke ciki da haka mu muna roƙonka ka taimaka ka cika mu mu'awan abin da zaka bamu kuma ka bamu sadaka yau mai hassada da jin zahin ɗaukakar wannan shine yau aka waye gari ya zo ya tsugunna ƙasa yana neman a taimaka a baki sadaka saboda halin da ya samu kansa a ciki a duk ɗabi'u na sharri babu mafi muni kamar hassada mai hassada shi da kai ne ke makaire azaban laifin da yake yi kafin ya je ga wanda yake yi wa hasada shi ma kafin Allah ya go kanshi kuma wanda duk ya ga mai hasada cikin bakin ciki da damuwa domin zai dinga rayuwa kullun cikin bakin ciki yake duk wanda ya kitta da wata ni'ima in ya kalle sai ya ji dan me wannan yake cikin ni'imar wani lokacin ma irin shirifewa yake yi babu ma ni'imar amma in aka gitta kallon ni'imar yake yi saboda irin shi ya riga ya rige to kullun cikin bakin ciki da damuwa yake rayuwa irin abin da sai kai ya sa kana tausaya wa mutum ba kallon irin halin da yake ciki ya shagaltu da abin da ba zai amfane shi ba ya bar abin da ba zai amfane shi kullum bi yake ya ga wani wani hali yake ciki wani kuma ina yake yau yau ya matsa ko ko an samu ci gaba ko ko yana nan inda yake shi bai yin kura ya ta yi abin da zai ci gaban ba yana can yana bibiyar rayuwar waɗanda rayuwar shi bata dame su ba ya ƙare ya gama ya dawo cikin bakin ciki yake rayuwa kowane lokaci kowa ya gaba ya bashi baya kuma ita hasada daukaka ce ga wanda ake yi mawa domin duk duniya ba a yi wa mutum hasada sai in ya samu wani abu mai daraja duk sadda kaga ana ma mutum hasada to Allah ya masa wata ni'ima ce da haka shi ya sanya babu mai buka mai addu'a ya rasa mahassadi in aka waye gari aka ce babu mai mahasada duk duniya to kenan kai baka cikin wata ni'ima kai ne kai kowa kasance a rayuwar duniya kenan shi yasa ba a ci baka fata ka rasa hasada domin da kaga ana ma hasada to alama ce take gwada cewa Allah ya daga ka da yawa akwai ni'imar da Allah zai maka wacce take ɓoye mai hasara ke bayyana maka cewa kana da wannan ni'ima Allah zai ma ni'ima kai baka ma tuna akwai ta ba ko baka kalle ta a matsayin ni'ima ba hasada mai hasara ke sawa ka zo da kanka sai kaga kana zaune in yi gwada ashe wani ashe haka za yake yi sai a baka labari wani yace kaza kai sannan sai gane wannan kaza din wai ashe ma ni'ima ce kai baka taba kallon abun matsayin ni'ima ba sai da wani shi mai ma hasada yayi magana sannan za ka gane wannan abun ni'ima ne sau da yawa za ka ga bawa ana yaban shi dalilin mai hasada mai hasada zai zo ya hasada ta cikin mutane wannan ya sanya ya ƙara mai ɗaukaka saboda shi ke ma bayyana alherin da ya kamata a yabe shi da shi ɗin sadda shi bai san yana ƙara ɗaga masa daraja ba sadda habilu ya kashe ɗan uwansa in ba don wannan bada ba amma san sunan ɗan annabi adam bada ba a sani ba yadda Allah ya yabe shi da kyakkyawan aiki da ikhlasin da ya cikin aikin shi har Allah subhanahu wata'ala ya anshi aikinsa da haka gwargwadon darajar mutum walgwadon yadda ni'imar Allah take bayyana kai nai walgwadon yadda masu hasada ke yawaita a kansa mafi girman ni'ima kuma da za a yi wa mutum hasada a kanta ita ce ni'imar musulunci wacce duk wanda ba musulmi ba yana wa musulmi wannan hasadar ta yaya za a iya raba shi da addininsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an masa hasada akan wahayin alqur'ani ma da Allah ya saukar masa da shi sai da mutanen maka suka ce me ya hana Allah ya saukar da wannan alqur'anin ga wani mutumi cikin waɗannan alƙariyun guda biyu manya manya dan me za a rasa duk garin da za a zo a ɗauki wanda za a saukar wa alqur'ani da shi sai cikin garin maka me yasa ba a tai wani gari ba shi kaumi hasada azzalimi ne wanda aka yi wa hasada kai zalunta shi akai kuma ya yi haƙuri ya yi afuwa ya kau da kai kakka damu da mai maka hasada shi da kai ne yake maka ne azabar da kai in ka tashi ramawa ma ba za ka iya ramawa ba annabi yusuf alaihi salam radda yan uwan shi suka zo bayan duk abin da suka yi suka zo gaban shi ta yi babu wani abin zargi akan ku an yashe muku duk abin da kuka fuska mu gaban ku ita wuta hasada ana buce ta ne ta hanyar kyautatawa kakka dauka cewa dan ka gana wani na mana hasada bari in yanke alaka da shi a'a to baka tasirantu da tarbiyyar da Allah ya ba mu cikin rayuwar annabawa ba ai sadda ka gana wani na maka hasada to sannan ya kamata ka buɗe sabon babin kyautata mashi don bakin ciki ya kashe shi kai ta yi mashi kullum abinda yake tsammani yau kana ba shi ɗari biyar in kuka haɗu gobe ka ba shi dubu biyu sai ya haɗa rai ya mutu yanzu kana iya ba da dubu biyu ma da ɗari biyar kake ba shi yana hasada yanzu ga dubu biyu na in kun haɗu wani karo ka ba shi dubu biyar ma wata rana kawai ka mai ɗinki sabo ka ba shi ya sanya kaga sai ya sanya haɗa rai ya mutu ba haka mai hasada kullum ƙara buɗe ƙofa kyautata mashi ake yi ba matsewa ake yi ba ɗayan biyu ko kyautatawa ta maido shi bisa hanya da ta dace dan Allah cewa in an muku ba daidai ba ku ide da abin da yake mafi kyau sai kaga wanda kiyayya ke tsakanin ku da shi ya koma masoyi irin na sahun gaba to ko kai ko ta yaka ko kuma in ya ci gaba da hasada karshe ya koma ya durmiye cikin halaka dalilin wannan hasadar da yake shi yasa da wasu dangin annabi Yusuf suka zo sai ya anshi tauyayye hajar tasu ya kuma cika masa awan da suka zo da shi sannan daga nan ne sai suka gane ashe shi ne annabi Yusuf sannan kuma sai nadama sai bakin ciki sai kuka sai nadamar abubuwan da suka faru baya wanda su sun san sun yi amma ya kawo da kai gashi yanzu shi abun arziki yake da shi shi yake badawa ita hasada in dai mutum ya zama yana tare da ita to ba zai zama mai cikakken imani ba in bai da gaske ba zai rasa imani annabi alaihi salatu wassalam cewa ɗayan ku baya zama cikakken mai imani sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kai ne imamu bukhari da muslim cikin ruwaito na hadisi da haka ya ku musulmi hasada saban Allah ce da kuma ya zama wajibi ga kowane musulmi ya kaurace mata ya tuba ga Allah in ya samu kai da cikin wannan yanayin ya yadda da hukuncin Allah da kasan Allah subhanahu wata'ala da ya raba ya bashi ya miƙa wuya ga kaddarar Allah subhanahu wata'ala gare shi da kuma sauran bayan Allah kai ya dinga fito na fito da tsarin Allah da kuma abin da Allah ya raba ya ba kowa ya yi farin ciki in ya ga Allah ya yi ma wani bawa cikin bayin Allah ni'ima ya zama mai farin ciki da wannan don ya share ma kai ne fage na samun wannan ni'ima shi ma ya kuma ize wa kai ne zuciyarsa wannan saban dan biyayya ga Allah da kuma jin tsoron azabar Allah da za ta biyo baya ga duk wanda yake fasa da ni'imar Allah sannan kullum mutum ya dinga kallon wanda yake kasa da shi sanda duka ke kallon wane ya wuce ni ya fi ni bai kamata ya hini ba to kai ma sai ka hanga ka ga mutum nawa kafi kuma a matakin rayuwarka domin duk a rayuwa duk sanda ka kalli mutum guda da ya fika to sai ka lissafa hamsin wanda kafi kuma kafin ƙara hango mutum guda wanda ya fika kai ma duk inda ka lissafa mutum hamsin wanda suka fika a rayuwa to kai ka mutum dubu biyar kuma ƙasa kafin ka zo ka da haka kullum ka bar kallon sama ka dinga waigawa kana kallon ƙasa in kana kallon wane ya yi riga sabuwa hasara ta kaba ka dalilin wannan sai ka koma ka ga rigunan da kake sanyawa a ungo ku mutum nawa ke sa irin su kuma duka baki daya mutum nawa ke jira ka gama sawa ka bashi shi farin ciki yake yi in ka bashi je yake kamar ya sabuwar riga sannan in wata ni'ima Allah ya yi wa mutum kaga dan me Allah ya masa wannan ni'imar sai ka ka kaga kai kuma wata ni'ima Allah ya maka cikin tsarikunka da ma sama da kai wanda kake rayuwa tare da su wata Allah bai maka ba domin babu wanda zaka samu duniya a ce shi ta kowane bangare kowa ya fi shi babu wani ya fi ka nan bangaren kai kuma ka fi wani san bangaren haka dama rayuwar duniya take inda wani ya ɗara ka kai kuma ka ɗara wani ta wani bangaren daban inda kake ganin ka raina wani kuma duk duniya guri ne Allah ya mai da shi kai iya gurin wani ke na duniya sai dai shi yasa ita hasada tana rufin mutum ido baya ganin ni'imar Allah gare shi duk yadda ka raina kanka wani na nan yana kwana sallah yana yin azumi yana nafiloli addu'a ta shine Allah ya sa ya kai matsayin wani kai kai ne kare na matsayin kake kallon ba komi ba amma kai ne gurin wani a rayuwa ta in ya tuba wannan kai kuma kana can kana hangen matsayin wanda kila inda an buɗe ma rayuwa yadda suke da tafiya tashi da ba kai sha'awar halin da yake ciki ba da ba kai sha'awar ka kai wurin da yake ba kila ba ya da kwanciyar hankalin da kake da ita ba ya da nutsuwar da kake da ita ba ya da walwalar da kake da ita damuwar da yake ciki in aka ɗora ma ba kai ba za ka iya rayuwa ba amma kuma kana nan idan ka rufe gani kake yi dan mewa ne yake kaza fata ka in so samu ne kai ma ka kai wannan kullum kuma ka dinga tuna ni'imomin Allah gare ka a zuciyarka ka dinga jin ka wadatu da abin da Allah ya raba ya baka domin duk wanda kaga yana mauna hasara shi ma akwai mai mai hasadan nan duk wanda kaga yana hangen ni'imar Allah ga wani yana jin haushi shi ma wani na tanna hangen Allah ya mai wani abin wanda shi ma baya ganin Allah ya bashi ai ana karantawa a labarai irin da lissafan labarai da ake karantawa mutumin da ya zo gaban sarkinsa ya ce shi duk duniya ta mai kunci ya fi kowa talauci ya rasa inda zai yi sarki ya sa a kashe shi ya huta an kama shi bisa hanya za a kashe shi wurin tafiya a kashe shi wani ya kalle ya ce da Allah ya an kashe shi ina son warkin da ke daure kugun shi sannan sai gane ashe Allah ya mishi wata ni'ima shi ma da bai taba tsammanin Allah ya mai ni'imar da wani zai yi burin ya same ta ba shi so yake a kashe shi huta wani na nan yana burin a kashe shi a bashi warkin da zai sanya sai ya ce a mai da ni wurin sarki a kuma ya ce raka yadda na haƙura ashe ni ma akwai wanda shi ne talauci har ina da arzikin da wani zai kalla kuma kowa a rayuwa sai haka yake wallahi duk inda Allah ya ma wani ni'imar da ka kalla kai ma Allah ya ma ni'imar da wani ke kallo daga gefe sai dai in kai baka kalle ta ba balai ka yi wa Allah godiya akan wannan kuma kullum ka dage ka dinga neman tsarin Allah daga hassada da kyashi da jin zafin ni'imar da Allah ya yi ga wani cikin bayin Allah subhanahu wataala wanda kuma ka ji hassada na neman ta kama ka game da shi kori shi din ta hanyar dagewa wajen yi mashi addu'a nema mishi albarkar Allah cikin abin da Allah ya bashi kuma ka nema wa dan uwar ka ƙara nema masa ƙarin alkhairin da wannan zaka dawo shi dan layi sai ya rabu da kai ba zai sanya ka cikin wannan layin ba dan wanda ya dauki ni'ima ya ba waninka har ka gani ta birge ka ai yana da ikon ya baka irin ta ko ya baka fiye da ita shine Allah subhanahu wataala da haka ba laifi kai dage kai kokari ka nema wajen Allah inda ma ya kamata kai burin abin da wani ya kamata yake da shi ka samu cikin ayyukan da ke daga darajar bawa a lahira ne ba ayyukan duniya ba wanda kuma su ne waɗanda ba ma mu zuwa muna hasar da juna akan su ko kana burin ina ka zama wani ko ka fi wani mutumin da Allah ya bawa dukiya yake kashe ta ta hanyar da Allah yake so kai burin Allah ya baka dan kashe wannan mutumin da Allah ya bawa ilimi yake karantar da shi yake aiki da shi yake karantar da shi kai burin Allah ya baka irin wannan galibin hasadan mutanen ma yanzu ba lallahi take ba wata ita wannan ita ce ta halatta ita ce kuma take amfanan mutum duniya da kuma amfani shi lahira domin za ta zaburar da himma tai wajen yin abubuwan da Allah yake so kuma yake da su Allah cewa kada ku dinga gurin abinda Allah ya fifita sashen ku da shi akan sashi in ka tashi ka roki Allah ya baka kada ka zauna ka dinga Allah irin rigar da ka bawa da ko irin gidan da ka bawa da ko irin motar da wani ke hawa Allah ka bani irin ta a in ka tashi roki Allah falala sai Allah ka bani abinda ka ga ya dace da ni Allah ya baka domin da ka fara Allah ba ni irin na wani to in ka dau lokaci kana addu'a Allah bai baka ba to daga nan sai ka fara jin haushin nashin domin kai baka samu naka ba sai kuma daga nan ka durme cikin fada da shi shi kuma da kake fada da shi ba da shi kake fada ba kana fada da wanda ya bashi ne domin shi ma ba shi ya bawa kanshi ba Allah muke roko da sunayen shi kyawawa da sufi shi madauka ya tsarkake mana zukatanmu ya kare mu daga hassada da jin zafi da jin kyashi ga ƴan uwan musulmi Allah subhanahu wataala ya bamu ikon kallo da gode masa akan ni'imomin da yake mana ya kara mana daga ni'imarsa da falalarsa ya kare mu daga darjewa da tabewa ya kuma datar da mu zuwa ga tafarki madaidaici Allahumma izza al-islam wal muslimin wa azilla ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur Allahumma man nasala al-islam wal muslimin ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك يا ربنا أن تكشف عنا جميع الشدائد والأمراض والفقر والسعر وشر المحاربين والخاطفين والشياطين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وصب علينا يا ربنا الخيرات صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين